تخافوا البشر نفرقوا ألا تخافوا البشر نبي ولا تحزنوا البشر نوك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah ta'ala ya ce mala'ikun suka sako za su dinga gaya wa bayan da suka tsayu akan bautar Allah da ikhlasi suka kuma tsayu akan tsayanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya mala'iku za su ce Allah ta kawo kada ku da kada wato ku ji tsoro game da abin da kuka bari a duniya na iyalanku da ƴaƴayenku da dukiyoyin duk da kuka bari a duniya Allah ta'ala zai zama muku mamayi a ciki mutum ya bar duniya tunda ya tsayu akan tafarkin Allah to Allah ba zai lalatar da bayansa ba Allah ba zai tabar da aikinsa ba bayan ya tafi da haka Allah ta samu kada ku ji tsoro a wannan gabar da za a zari ranku ka fara tunanin to yara fa na bar yara kanana na bar kaza na bar kaza abinda kuka bari na ainihin wato yara da iyalai da kuma abinda kuka gina na addini har ku ji tsoron zai rushe Allah ta'ala zai zama muku kalifa cikin abin da kuka bai wala tahzanu kar kuma ku yi bakin ciki kada ku samu damuwa game da wannan rayuwa da za ku tunkara ta lahira ba za ku yi bakin ciki ba a cikin ta wa abshuru kai ma ku tsaya albushurunku ana yi muku bushara bil janna da wata irin aljanna allati kuntum tu'adun wadda aljannar da ta kasance dama can ana yi muku alkawarinta mala'iku za su ci gaba da ce musu nahnu auliya uku mu ne masoyanku majibinta al'amuranku fil hayati duniya a rayuwarku ta duniya wa fil akhira haka kuma a rayuwarku ta lahira wala kun fiha ma tashtahi anfusukum kuna da dukkan abin da rayukanku suke sha'awa a cikin aljanna wala kun fiha ma tad'un sannan dukkan abin da kuka yi da'awa kuna bukata akwai za a kawo muku a cikin gidan aljanna wannan yana daga cikin hikimar karanta irin wannan littafi al-imanu bil yawmil akhir dan ka san rayuwar nan ta duniya ba a bar a tsaya a bata lokaci bace a kanta ba rayuwa bace da in ka rasa wani abu a cikin ta zaka sa kanka cikin damuwa mai yawa hasali ma imani da ranar tashin alkiyama zai rage maka tanshi imani da ranar tashin alkiyama zai sa kaka hau kan saiti zai sa mutane su dinga kokarin kamanta daidai da kuma tafiyar da rayuwarsu akan daidai mutum zai dinga yi wa kansa fada domin kaga dai rayuwar nan ko ka yadda ko ba ka yadda ba ko an karantar da kai aya ko ba karantar da kai ba ka san babu wanda zai zauna a wannan duniya dukkan rukunin mutanen da za su iya zama ma izina a wannan duniya sun tafi idan nagarta ce akwai nagartattun da ba za a sake yin irinsu ba sun idan tsiya ce kama kara akwai matsiyata iri-iri kala-kala wa'anda aka yi a wannan duniyar duk sun zama a hadith sun zama labari Allah madaukakin sarki ya samu dace wa fi qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka yi imani suka ce rabbuna Allah Ubangijinmu shi ne Allah, a yi aklasulillah suka tsantsanta ibada suka tsarkake bautarsu ga Allah, wa ƙaunuhu faɗinsa sun mastaɓamu a yi ala tsarikace rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam bittibahi. Can innan lalina ƙalu rabbun Allah, allazina ƙalu rabbun Allah a yi aklasullaha a yi aklasulillah suka yi ikilasi suka tsantsanta bautarsu ga Allah. wa ƙaunihi da kuma faɗinsa sun mastaƙamu sannan suka daidaita suka tsaya suka tsaya a kan gida ala tsarikacin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su bi wata tsarika ba ba su bi wani tafarki ba sun tsaya ne a kan tsarikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsayar da rayuwarsu a abin da ya shafi ainihin wato aƙida a abin da ya shafi mu'amala a abin da ya shafi ibadat suna nan akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bittiba'ihi ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi qawlihi a cikin fadin sa tatanazzalu alaihimul malaika ay yubashshiruna ko yubashsharuna inda al-maut za a yi musu albishir lokacin mutuwa kaga kenan wannan ayar kai tsaye tana da alaka da darasin mu na irin yanda ake karbar rawukan muminai lokacin da suka zo barin duniya da kuma irin samfurin mala'ikun da ke ziyartar su lokacin karɓar ran lokacin da za su yi ban kwana da duniya ga kuma abin da mala'ikun suke gaya musu yubasharuna ana yi musu albushir inda al-maut lokacin mutuwa wa fil qabr sannan ana yi musu albushir a cikin kabarin su wa yawma khurujihim min quburihim da kuma lokacin ranar fitar su daga kaburburan su kaga bushara guda uku kenan duk malam zai kawo mana su bushara guda uku ake wa mu'minai bushara ta farko lokacin da za su bar duniya lokacin karɓar rai bushara ta biyu a cikin kabarin su bushara ta uku yawma yakhruju min al-ajdathi sira'an an fahimta lokacin fita daga cikin kabari ala ta'ala ubangiji ta'ala yace la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun Allah ta'ala yace la yahzunuhumul faza'ul akbar al faza'ul akbar furgici mafi girma tsoro mafi tashin hankali kada ya sha muku kai kada ya bakanta muku kada ya dame ku ba ku a cikin waɗanda za ku fuskanci wannan wata talaqahumul malaika sannan mala'iku za su yi musu lale mara ba za su tarbe su a ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun hadha wannan yawmukum shine yinin ku alladhi kuntum tu'adun wanda ake muku alƙawari yana nan ta fito ga ranar ta zo wa qawluhu alla taqafu ay mimma wato tuqadda wa mimma taqdamuna alayhi min amri al-akhirah ko mimma tuqaddimuna alayhi min amri al-akhirah kada ku yi ku ji tsoro mimma tuqaddimuna game da abinda kuka gabatar ko za wato tuqaddamuna game da abinda tuqaddamuna alayhi za a gabatar da ku akan sa min amri al-akhirah na al'amarin lahira shine Allah ta tsafu kar ku ji tsoron cewa lahira akwai matsala ma'ana tun lokacin da mala'iku suka zo za su fara gaya wa mutum ya kwantar da hankalinsa ya kauce wa dukkanin wata barazana da kowa ke tsorata a lahira shine Allah ta kafu ai mimma tuqaddamuna alai daga abin da ake gabatar da ku akan samin amrul akhira na al'amarin lahira wala tahzanu kada kuma ku yi bakin ciki da damuwa alama khalaqtumu bisa ga abin da kuka bari min amri duniya na al'amarin duniya min waladin na yaya wa ahlin da iyalai wa malin da dukiya a dinin ko addini fa inna nukhlifanna ko nakhlufannakum fi fa inna nukhlifannakum fi za mu maye muku a cikin sa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fa yubashsharu lahum wa innam malaiku za su dinga yi musu albishir bi dhahabi shar wa husul al khair da tafiyar da sharri daga barin su wa husul al khair da kuma tabbatar da alkhairi gare su qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa a aya ta hudu jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu al-muttaqin alladhina tatawaffahum al-mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun Allah ta'ala ya ce jannatu adn aljanna ce ta dawwama yadkhulunaha suke shigarta tajri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinta lahun fiha ma yashawun suna da dukkan abin da suke so a cikinta kazalika yajzillahu almuttaqin kamar haka Allah ta'ala ke sakan yawa almuttaqina masu kiyaye dokokin Allah alladhina tatawaffahumul malaika sune waɗannan da mala'iku ke karɓar rawukan su dayyibina suna cikin tsarki da tsafta ababan tsaftacewa ababan tsarkakewa ya ƙuluna mala'iku suna cewa da su salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku ƙudukulul janna ku shiga aljanna bi makuntum ta'malun saboda abinda ku kasance kuna aikatawa ya kubiru Allah ta'ala an halihim inda al-ihtibar annahum tayyibun ubangiji ta'ala yana bayar da labari game da halin muminai inda al-ihtibar lokacin karɓar ransu annahum tayyibun ay mukhlisuna min ash-shirk wa danas wa kulli su ma'ana su tsarkakakku ne tsaftatattu ne wankakku ne mukhlisuna min ash-shirk ababan tsarkaka ne daga shirka wa danas da datti irin na zunubai wa kulli su'in da dukkan wani mummunan aiki wa annal mala'ika kuma hakika mala'iku tusallamu alaihim tusallimu alaihim suna yi musu sallama وتبشرهم الجنة سنة مكسس كما البشر الجنة وأن تكون وفاتهم طيبة domin mutuwarsu ta kasance ƙwayyiba sahalala tsohuba ta biha ta zama tsarkakakkiyar mutuwa ta zama sauƙaƙakkiyar mutuwa da babu wahala a cikinta wala alam babu wani raɗaɗi a cikin wannan mutuwa ta su bi khilafi ma ta kuma su bihi ruhun kafir sabanin yadda za a karɓi raukan kafir sabanin yadda za a karɓi raukan kafir shi yasa idan za ku iya tunawa a darasin da ya gabata Allah ta'ala ya gaya mana wannan zi'ati qarqa wannan shiqati nashqa muka ce Allah ta'ala yana rantsuwa da nau'in malaiku guda annasi'ati qarqa masu fusgar rai da karfin tsiya sune waɗanda suke zowa waɗanda ba mu'minai ba sannan akwai wannan shiqati nashqa masu zarar rai cikin nishadi shi mai wanda ake zarewa ran yana cikin nishadi su ma suna cikin nishadi ma'ana akwai waɗanda za a zarar ransu cikin sauki بخلاف ما تقبض به روح الكافر والمخلد سابان yadda za a karɓi rai kafirai wal mukhallad da kuma wanda yake taklidi yake imgausa ma'ana khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wato yayi miyagun ayyuka ko da yake yana hadawa da kyawawa amma kila zaka iya samun wani kuma miyagun ayyukan nasa sirrin da yake kyawawan ayyukansa haka mutumin da yake ya zamanto yana wannan cakudewar ko kuma gashi yana yana ainihin ibada kuma yana shirka gashi yana ainihin wato sunna kuma wani lokaci yana bid'a kaga ya zama mai cakudi ya zama mai ingausa to su ma ana ji musu tsoro udkhulu fi silmi kafa kawai in zaka yi sunna kai ta sak idan zaka yi tauhidi kai shi ba tsofa ne ka tafi direct kar kai kwane kwane cakudan yana jawo matsala hatta wajen zarar rai Allah ya kiyaye وقال تعالى وبنجد تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا كي ون الري المطمئنة نسكسي الري ودتك تشن سوا ارجعي إلى ربك كوما إزوا وبنجدك راضية كنا يردتيا مرضية أبيرتروا هذا هو أنه وهذا يقال لها عند الاحتضار wannan fa za a dinga gaya wa ran mumini lokacin zarar ransa wa bi yawmil qiyamati aiza sannan a ranar tashin alkiyama har wa yau kama annal malaikata kaman yanda malaiku yubashshiruna almu'min inda ihtidari suna yi wa mumini albushir lokacin zarar ransa wa inda qiyamihi min qabri da lokacin tashinsa daga kabarinsa haka zalika abula haka ma a can ranar tashin alkiyama za su yi masa albushir lokacin da za a tashe shi daga cikin kabari a yi masa tambayoyi wa'annan mala'ikun da za su yi tambayoyin za su zo masa da ciki za su zo masa cikin wani yanayi wanda yake ba firgici ba tashin hankali a cikinsa yanayi mai kyau kuma zai samu nutsuwa zai samu ɗebe kewa da su da tattaunawa da za su yi tsakaninsu da shi sannan kuma akwai albushir da za a sake wa mumini a tashin alkiyama wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace a wannan ayoyi Allah ta'ala ya kasa mutane gida uku fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhan wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim har zuwa karshen ayoyin kaga an nuna cewa mutane kala uku akwai al-muqarrabin makusantan Allah maɗaukakin sarki su al-muqarrabi su ne waɗanda suna kiyaye wajibai da mustahabbai ba sa ware ka san akwai wanda a wannan ai an ce nafila ce ba dole bane baya ne an fahimta akwai wanda za a gan su ba sa overtime kawai iya wajibi suke kiyaye ba akwai kuma wanda za a gan shi yana haɗawa kaga sabiqun bil khairat ke sune Allah ta'ala ya faɗa a can cikin suratu afadi sabiqun bil khairat shi baya wani warewa cewa wannan musabi ne wannan farilla ne duka yake in sallah ce zai ta farilla zai ta nafila idan azumi ne zai yi azumi na farilla zai yi da nafila idan zakka ce zai yi zakka kuma zai yi sadaka da haka baya ware cewa shedan ya dinga biyo masa tanan tunda ya kasa cin galaba a kansa ta wajibai sai kuma ya dinga sa masa lalaci da kasala da mutuwar jiki lokacin mustahabi ko sunna to su ‘yan ajin tubarkalla ‘yan ajin farko su ne waɗanda duk suna yi sabiqun bil khairat su yi farilla kuma su yi mustahabi sannan su bar haram da makaruhi ka san nan ma sai mu ce ta an ce makaruhi a wani ta'arifi ake wa makaruhi ce wai wai ai karahiya ce wani abinci sai a ce wai karahiya ne cin ki banza bane ki banza an fahimta to za ka ga cewa su waɗannan ‘yan wannan ajin ‘yan asabiƙuna sabiƙuna ula'ikal muƙarrabun shi sa Allah ta'ala ya ce sullatun min al'awwalin wa kalilun min al'akhiri ba su da yawa a na ƙarshen a na farko can zubin farko su sahabbai radiyallahu anhu suna da ana sa akwai ‘yan wannan muƙarrabun din da yawa a cikinsu amma Allah ta'ala ya ce wa kalilun min al'akhiri amma a ƙarshen duniya ba su da yawa ana iya samun muƙarrabun wanda ba ruwansa zai yi farilla zai kuma yi mustahabi yanda yake yin farilla haka yake mustahabi baya wani yanda yake guda haram fafur haka kuma za ka ga yana gudu gudun fanfalaki haka yake wa makaruhi an fahimta to waɗannan su ne ainihin almukarrabun sai Allah ta'ala ya ce fa amma in kana min almukarrabin shi wanda za a karɓi ran nasa idan ya kasance min almukarrabin yana daga cikin wanda baya warewa in ya tashi an ce wannan haramun da wannan makaruhi duk gaba ɗaya zai sasu a kwandon shara baya yi in an ce waɗannan wajibai ne da musta wannan kuma mustahabai ya ce ku daina ware masa wannan mustahabi ne wannan wajibi duk gaba ɗaya yake haɗawa yana yi to waɗannan wanda ya zama daga cikin irin wannan rukunin mutanen Allah ta'ala ya ce wannan mala'iku za su ce da shi fara'u wa raihanu wa jannatu na'im abubuwa na uku fara'u rauhun hutu da aka cikakken ɗan hutu shine wannan an fahimta farauhun hutu wa raihan wasu kuma suka ce farauhun kamar yadda mun yi ishara zuwa ga fassarorin amma duk gaba ɗayansu in kun tuna mun ce yana daga cikin akwai abin da ake kira ikhtilafat da ake samu wajen at-tafsirul ma'thur in kun tuna darasin da ya wuce na yi ishara zuwa ga wannan magana an fahimta akwai tafsirin da za a ga malamai sun yi amma tafsirin duk da cewa lafazin ya bambanta amma baya ba a cin karo wajen ma'ana an fahimta lafazin wannan ya fassara kaza wannan ya fassara kaza amma duk lafazin yana komawa zuwa ga na ba ku misali da Hausa ya ka zo taho wannan da ya tashi masara sai ce ma ya ka wancan da ya zo sai ce zo wancan ya ce maka taho duk abu ɗaya suka faɗa lafazin daban-daban amma ma'anar iri da yake an fahimta sannan akwai wanda yake lafazin daban ma'anar daban amma kuma za a iya haɗa su ainihin wato ikhtilafu tanawwu akwai kuma ikhtilafu tabad ikhtilafu tabad wannan ya fassara da kaza wannan ya fassara da kaza sannan lafazin daban ma'anar ta bambanta kuma ba yadda za a iya haɗa ma'anonin wannan ikhtilafu tabad kun tuna ma'anar ina jin na ba da misalin allazi biyadihi uqdatun nikah an tuno sayyidina ali yace allazi bi yadi uqdatun nikawa az-zawj sayyidina abdullah ibn abbas yace allazi bi yadi uqdatun nikawa waye al-wali amma karshe aka ce to anan an samu irin wannan kaga duk sahabbai ne amma wajen fassara allazi bi yadi uqdatun nikawa sun yi sahabbai sayyidina ali yace az-zawj shi ake nufi sai abdullah ibn abbas yace wali ake nufi to da suka tashi sai suka ce ana in an tashi tunda ikhtilafu tabad lalle wali ba shi bane miji lalle miji ba shi bane wali to ya za a yi gashi kuma duk an samu sabani wajen fassara allazi bi yadi uqdatun nikah sai suka ce to yanzu anan ana yin tarjihi tarjihi shine ana iya komawa siyakin ayar a cikin siyakin ayar za a iya ganin a rinjayar da kaulin wani akan nawani wani lokaci kuma ana iya samun wani nassin a gefe ya goyi bayan ra'ayin wani daga cikin masu fassara shikenan kawai sai a tafi akan wannan kamar yadda muka karanta satin da ya wuce cewa mafassarar da sayyidina ali yayi wa allazi bi yadihi uqdatun nikah ita furin jayi ina fata an gane da haka farauhun wasu malaman sun ce arrauhu farin ciki wasu ka ce arrauhu hutu ai ba mun ba cin karo hutu farin ciki ina ganin a cikin hutu akwai farin ciki ko kaga da haka ma'anar za ta iya koma da haka kana iya cewa hutu da farin ciki shine farauto ma'ana albashir inda mala'iku za su yi wa mumini lokacin da suka zo karɓar ransa za su gaya masa amma in yana cikin yan ajin nan na farko almuqarrabe farauhun hutu da kuma me farin ciki wa raihan shi ma raihan an samu ainihin wato ma'anoni shi ma akan raihan wasu suka ce raihan aljanna wasu suka ce raihan wadata wasu suka ce raihan arziki babu cin karo shi ma a cikin wannan rauhan aljanna a cikinta akwai wadata a cikinta akwai arziki ko shi kenan don haka kaga kenan albushir ɗin da mumini yake samu tun daga nan duniya lokacin da za a karɓaransa farauhun wa raihanu kana kana ka samu hutu da farin ciki wa raihanu ka samu arziki da yalwa arziki din da kuma aljanna wa jannatu na'im da kuma aljanna ta ni'ima wa'annan idan mutum yana cikin al-muqarrabin albushir din da zai samu wa amma in kana min ashabil yamin sai masu daraja ta ta biyu sune wa'anda suke ashabul yamin ɗan ashabul yamin wa ma adraka abin nan can da yake cewa cikin suratul waqi'a wa salamun laka min ashabil yamin a'a ina ganin wa ashabu shimal ma ashabu shimal akwai masu ashabul yamin ko ashabul maimana cikin ma ashabul maimana to kaga waɗannan su bayan an faɗi as-sabiqun as-sabiqun sai aka faɗi ashabul maimana sannan sai kuma na ƙarshen su ne ashabul mashama to anan idan mutum yana daga cikin ashabul yamin ma'abota hannun dama fa salamu sune kuma Allah ta'ala ya ce sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin dan ashabul yamin akwai su da yawa a cikin can zubin farko sannan ana samun su da yawa a zubin ƙarshe to Allah madaukakin sarki ya sa mu a cikin su Allah ta'ala ya ce fa salamun laka min ashabil yamin aminci ya tabbata gare ka min ashabil yamin da Allah ya sa kana cikin ashabul yamin wato idan mutum yana cikin daraja ta biyu lokacin da mala'iku suka zo karɓar ransa to abinda za su faɗa ke in yana cikin ajin farko faraihun wa raihan wa jannatu na'im in yana cikin aji na biyu fa salamun laka min ashabil yamin hadhihi al-aqwalu thalatha waɗannan halaye guda uku iya ahwalun nas sune halayyar da mutane ke samun kansu inda haji tsarin lokacin da mutuwa ta zo musu da aka tun yanzu karka ɗauka abin tamanni ne buri yanzu ya kamata ka yi iya bakin kusur ka gaya ina za ka sa kanka ko ina kake fatan Allah ta'ala ya yi maka muwafaka ka shiga almuqarrabin kaga ba su ba ruwansu da ware barilla da mustahabi duka suke yi sannan ba ruwansu da makaruhi da haram duk gaba ɗaya suke kaucewa su daina al-muqarrabin ke su kuma akwai sabiqun bil khairat sabiqun bil khairat a cikin suratu fatir sune ashabul yamin ana wato sabiqu abunan abunan sabiqun bil khairat muqtasidun akwai fa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah ko akwai zalimun li nafsi zalimun li nafsi muqtasidun sabiqun bil khairat to muqtasid shine wanda duk abin da aka ce wajibi baya wasa da shi ba lalle yana yin mustahabi amma in dai wajibi ne yana duk abin da aka ce haram ne to baya an fahimta kaga yana da bambanci da wayancan ka iya samun sa wata rana ya ga dama yayi nafila wata rana ya ga dama yayi yaki ka iya samun sa baya da ya haram amma kana iya samun sa wani lokaci kai shi dubu dubu a cikin makaruhi kaga bambancin sa da wancan dan haka kenan akwai kuma ashabu shimal ma ashabu shimal su kuma sune masu daraja ta Allah ya tsare mu da shiga cikin su sune kuma anan Allah ta'ala ya ce wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin kaga aji na uku kenan to shine sai malai yake cewa hadhihi al-ahwalu thalatha wadannan halaye guda uku hiya ahwalun na shine halin da mutane za su tsinci kansu duk gaba ɗaya kowa yana cikin ɗaya daga cikin rukunin nan guda uku inda ihtidarihim lokacin da za a zo karɓar ransa imma an yakuna min al-muqarrabin aw yakuna mimman dunahum min ashabil yamin wa imma an yakuna min al-mukaththibin bil haqq ad-dallin 'an al-huda al-jahilin bi amri Allah ko dai ya zamanto daga cikin al-muqarrabin makusanta aw yakuna mimman dunahum ko kuma ya zama daga cikin wanda bai kai su ba min ashabil yamin yana cikin ɗan aji na biyu shine ɗan ashabul yamin ɗan ayan hannun dama wa imma ko kuma an ya kuna min al-mukaththibina bil haqq ya zama daga cikin masu ƙaryatawa da gaskiya masu ƙaryata gaskiya ad-dallina 'anil huda masu bacewa daga tafarkin shari'a aljahili da bi amrillah waɗanda suke jahiltar al'amarin Allah suke jahiltar umarnin Allah wali hada qala ta'ala dan haka Allah ta'ala yace fa amma in kana ai al-muhtadar amma in ya kasance waye al-muhtadar wanda yazo mutuwa wanda aka zo zarar ransa min al-muqarrabin ai wa hum wa hum fa'alul wajibat wal mustahabbat al-muqarrabin sune waɗanda sun aikata wajibai wal mustahabbat sun aikata mustahabbai wa tarakul muharramat wal makruhat sun kuma bar haramun abubuwan da Allah ya haramta sun kuma bar abubuwan da Allah ya karanta wa ba'dul mubahat kai har wani abu wanda halal ne suka fahimci a shagala a cikin sa za a iya shiga wani hali su shi ma sun bashi wato idan mutum ya kai wani mataki bayan baya haram baya makaruhi yana wajibi yana mustahabi za ka kuma yakan bar al-mubahat al-mubahat su al-mubahat dama suna tsakiya ne shine za ka mutum baya damuwa da sai yayi rayuwa mai tsada ko da yana da halin yi a madadin wannan zai yi rayuwa matsakaiciya ragowar damar surplus ragowar rarar abin da ya rage sai kuma ya wani aikin alkhairin ci tare da cewa da zai hau mota babban mai tsada ya hau ya shiga babban gida tun da ta hanyar halal ya samu ba da ya fiye ba amma zai ga cewa bari dai yi rayuwa matsakaiciya ragowar kuma rarar akwai kila yan uwansa da zai taimaka akwai makotansa da suke cikin suke cikin damuwa da zai taimaka akwai kaza akwai kaza akwai kaza almubahat da aka za a ganshi zai yi wajibi zai yi mustahabi ba zai yi haram ba ba zai makaruhi ba kuma wasu cikin mubahat wa'anda kawai a babun halacci suke baya yi مفهوم قوله فدن فروح فروح وريحان اي فلهم روح وريحان سنا دقوتو وريحان da kuma arziki wato bashiruhumul mala'ikatu bidhalik mala'iku suna yi musu albishir din wannan ne fa indal maut lokacin mutuwa duk wanda yake so mala'iku su zo masa irin wannan siga su zo masa irin wannan yanayi su yi masa irin wannan albishir din ya shirya tun yanzu wa tazawwadu inna khayra zadi taqwa farauhun ay rahatun aw rahatu min ad-dunya farauhun hutu farauhun aw rahatu min ad-dunya ko kuma za su ce masa ka huta da duniya ba komai a cikin ta sai wahala kuma ka kalla komai a cikin ta wahala ne ka duba in dai duniyar nan kai mata kallo na tsanaki komai za kuɗi da wahala talaucin shi ma wahala yanzu matasa su suke ta yi sai aure shi ma an kai ga za a ga wahala in kuma kana zaune a cikin ɗaki kamar shagon ka kamar kwano omo shi ma wahala da kada kalakana da insana fi kama shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mata'un qalil shi yasa Aliyu bin Abi Talib yake cewa wato a mai ta'alim ya kawo baitin wato a inna dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adhallu min al-dalil yake cewa a duniya wato duniya duk wani abu dan cito dan kankane to ta fi shi kankanta inda duniya ce aqallu min al-qalil duk wani abu da za a ce kalil dan kankane ne to duniya ta fi shi zama dan kankane wa ashiqu a kaga masoyin duniya wanda ya kirkice helta skelta shi duniya yake so a qallu min ad-dalil ya fi zam ya fi kaskantacce kaskantuwa so saboda haka haka mas'alar duniya take wahalhalu ne burjik a cikin ta duk inda kake tunanin ai in na je guri kaza a nan hutun ki sai ka je sai sarka tarar shi ma ba hutun a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almu'min ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir in abinci ne shi ma ka koma ka kayan sawa kama baka da wanki ko guga ko da waye zaka sallaka da khalaqa al insana fi kama lokacin da ka sa su suna kyallin nan za ka ga dai lalle mutane za su ga lallewa ne ya kyau amma sai da ka sha wahala kafin ta yi kyau abincin shi ma kafin ya yi tattin ya yi daɗi sai da aka sha wahala kuma bayan an ci kuma a je a sha wahala kuma ka je kana ta nishi wajen fitar ba haka bane to kaga kenan idan mumini ya zo mutuwa lalle a wannan albishir din da ake masa lalle ya bar wahala shi yasa za su ce masa farauhun ay arrahatu min ad-dunya kai kam ka huta da duniya warrauhu alfarhu arrauhu kuma an fassara shi da alfarhu farin ciki farauhun wa raihan kenan ko dai ka ce hutu da farin ciki wa raihanun kuma jannatun wa raqa aljanna da wadata farauhun farahma rauhun kuma wasu sun fassara shi da rahama farauhun hutu farin ciki raham duk babu cin karo a cikin wa raihanun kuma rizqo suka ce arziki wa kullu hadhihi al-aqwal mutaqariba sahiha malai ce dukkan waɗannan zamtuttukan in ka kalle su zaga mutaqariba suna da kusanci da juna ta fuskar ma'ana sahiha kuma duk sun inganta a fassara waɗannan kalmomi da su fa inna man mata domin duk wanda ya mutu muqarriban asala lahu jami'u dhalik yana matsayin muqarrabi wanda yake minal muqarrabin to hasala lahu jami'u zalika dukkan waɗannan abubuwan da aka lissafa za su samu gare shi minar rahama tun daga rahama warraha da hutu wal istiraha da hutawa wal farhu da farin ciki wal sururu da murna wal rizqul hasan da arziki kyakkyawa to duk za su tabbata ga wanda ya zama cikin al-muqarrab Allah ya samu ciki wa jannatu na'im sannan kuma ga aljanna ta ni'ima ay la yamutu ahadun minan nas hatta ya'lama min ahlil jannati huwa am min ahlin nar mala yace kenan ka kalli wannan aya ayoyi babu wanda zai bar duniya babu wani mahaluki da zai mutu sai ya san ina ne ko masa tun lokacin da zai mutu zai gane shin shi a wani aji yake dan aljanna ne shi ko dan wuta ne shi yasa wata gaba ce mai hadarin gaske wata gaba ce mai tashin hankali a wannan lokacin duk gaba daya abin duk da za ka riska a gaba dama an gaya ba shi lokacin mutuwa ka ga alamarsa in daɗi ne a nan za ka ga alamarsa in wahala ce ma haka Allah ka raba mu da wahala duniya da lafiya wa qawluhu ta'ala da farin Allah ta'ala wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya kasance daga cikin ma'abuta hannun dama ai wa amma in kana al-muqtadar amma idan wanda ya zo gargara ya zo mutuwa ya kasance min ashabil yamin yana daga cikin ma'abuta hannun dama fa salamun laka min ashabil yamin ay tubashshiruhumul malaika bidhalik malaiku za su yi masa albushir bidhalika da haka taqulu li ahadihim malaiku za su fada wa ɗaya daga cikin ɗan ashabul yamin salamun lak aminci ya tabbata gare ka ay la ba'sa alai babu wani laifi babu wata damuwa gare ka anta ila salamati insha Allah zuwa salama zuwa aminci zaka tafi anta min ashabil yamin kai kana daga cikin ɗan hannun dama assalamu salakatu mawadi wato assalam da mala'iku za su dinga yi wa muminai a wurare uku inda qabdu inda qabdi ruhi fi duniya lokacin karɓar ran mumini a duniya yusallimu alaihi malakut duniya mala'ikun da suke duniya waɗanda za su karɓar ran nasu za su yi masa sallama salamun laka min ashabil yamin kaga wannan lokacin karɓar rai inda masa'alatahu fil qabr lokacin tambayar matambaya a kabari yusallimu alayhi munkarun wa nakir mala'ikun nan munkar da nakir su ma za su yi masa sallama kaga da an zo da mutum sallama ai ka san akwai akwai alamar akwai albishi labari mai daji zai biyo baya mala'iku su zo wa mutum kuma su zo masa da sallama an bayyana inda ba'thihi fil qiyamah sannan a gurin da mala'iku za su yi masa sallama ta uku wato wajen tashin sa a ranar tashin alkiyama su sallimu alaihi mala'ika nan ma mala'iku za su yi masa sallama qabala wusulihi ila aljanna kafin ya wuce zuwa aljanna wa yakunu zalika ikraman ba'da ikramin wannan zai zamanto lambar girmamawa bayan lambar girmamawa ya bar duniya mala'iku suna masa sallama ya shiga kabari mala'ikun kabari sun masa sallama ya tashi ranar tashin alkiyama mala'iku sun masa sallama Allah ka sa ba cikin wannan ruwa sadisan na shida khuruju ruhul kafir wa hatibadi fitar ran kafiri wa hatibari da kuma yanda ake zarar ran da yanda alamun gargara sai yake zuwa qauluhu ta'ala fadan Allah ta'ala wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في ثمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله تعالى يتي ومن أظلم وانيني مبي zalunci yau akwai wanda ya fi kowa zalunci mimman iftara ala Allahi kadiban sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah babu mafi zalunci sama da wanda ya kwance-kwance ya sharara ƙarya kuma ya jingina ta zuwa ga Allah au qala uhiya ilayya ko kuma yace an yi an yi wahayi zuwa gare ni walam yuha ilayhi shay alhalin ba ai wahayin komai ba zuwa gare shi wa man qala da kuma wanda yace sa unzilu mithla ma anzalallah zan saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar babu mafi zalunci a ban kasa in ji Allah ta'ala sama da wanda ya yi wa Allah kariya sannan yana mutum ya ce an mawahayi ba mawahayi shi ba kariya ne sannan mutum ya yi da'awar annabta ko ya yi da'awar ilahantaka ya ce shi ma yadda zai dinga saukar da wahayi kamar yadda Allah ta'ala ke saukar Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimun ina ma dai ka gani ina ma dai tara kaga idh zalimuna lokacin da azzalimai fi gamaratil maut suke cikin magagi da maye irin na mutuwa wal mala'ikatu lokacin da mala'iku ba su aidihim suka shimfiɗa hannayensu akhriju anfusakum suna bawa wa'annan kafiran umarni ku fito mana da rawukan ku al-yawma tujzauna azabal hun a yau tujzauna za a saka muku azabal huni azaba ta wulakanci da Allah ta'ala bima kuntum taquluna 'ala Allah saboda abinda kuka kasance kuna faɗa na ƙarya kuna jingina shi ga Allah ghairal haqqi kuma akan ƙarya ba bisa gaskiya ba wa kuntum kuma kun kasance an ayatihi game da ayoyinsa tastakbiruna kuna girman kai qauluhu ta'ala fi gamaratil maut ay qurbatihi wa sakaratihi ma'ana bakin ciki da takaici na mutuwa wa sakaratihi da kuma maye irin na mutuwa shine gamaratil maut wa qauli da fadin Allah ta'ala walau tara fi gamaratil maut jawabuhu mahzufun taqdiruhu la ra'aita amran azima can da Allah ta'ala yake cewa walau tara idh zalimun to walau tara idh zalimun fi gamaratil maut ina ma kaga wato walau tara idh zalimun ina ma kaga azzalimai fi gamaratil mauti lokacin da suke cikin maye irin na mutuwa sai ce jawabu kuma azufun jawabin wannan walauta radin an shafe shi ya za a kaddara shi yanda zancen yake shine walautara la ra'aita amran aziman idh zalimuna fi gamaratil maut ai da ka gani lalle da ka ga al'amari mai girma mai turgici lokacin da azzalimai ake zarar ransu mala'iku sun zo musu a cikin wani irin yanayi mai ban tsoro wa hadhihi ibaratun an ta'anif fi siyaq wa shiddati fi qabd al arwah wannan kalma wannan magana da Allah ta'ala yayi walau tara idh zalimuna fi gamarat al maut ibaratu ibarati an ta'anif game da wato tsanantawa fi siyaki a siyakin ayar yadda aka koro bayanin ayar lalle akwai tsanantawa a ciki wa shidda da kuma tsanani fi qabdil arwah wajen karɓar rauka wa qawluhu ta'ala fadin Allah ta'ala basiqu aydihim ay bidarbi ma'ana walau tara idh zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basiqu aydihim bidarbi mala'iku sun zage hannunsu sun miƙar da hannayensu da duka ka ƙauli kamar faɗin Allah ta'ala ne la'in basatta ilayya yadaka litakatulani idan ka shimfida hannunka wajen duka na domin bastul yadi ana fassara shi da duka shi za la in basatta ilayya yadaka litakatulani idan ka doke ni da hannunka ka miƙo hannunka da makami domin ka doke ni da shi ka kashe ni can cikin suratu al-ma'ida wajen kissar 'ya'yan annabi adam wa qawli da fadin sa wa yabsudu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu dan ma Allah yayi amfani da kalmar yabsudu ilaykum za su shimfu wa yabsudu suna shimfuda wato hannayensu ilaykum zuwa gare ku ta hanyar su cutar da ku su doke ku wa alsinatahum da harasansu bisu da miyagun kalmomi da mummunan abu فقوله كما فتن سنه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى سيا ما لا يتكاو كلمة دانك غاني يبسطو وبسط الأيدي أو أن آير دوكا أجنبي kenan mala'ikun wato asiga da yanayin da za su zo musu wato yanayi ne da babu sassauci ko sauki a cikinsa shi yasa za su zo musu da irin lafazan ba sauki a ciki yanda za su mu'amalance su wajen wajen zararren shi ma babu sauki a ciki Allah ta'ala yake cewa walau tara aida ka gani id yatawaffa alladhina kafaru almalaika lokacin da mala'iku suke karɓar ran kafirai yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu irin barin makauniyar nan dukan fuska tun ya rikirkice ya gigice kuma zaren ransa zai mutum ya firgice ga kuma ka duba mala'ika ba wai wani ɗan adam ba ne dukan dukan na mala'ika a ce mala'ika ya maki mutum a fuskarsa wannan shi na ke ko anan mutum ya sha wani kyakkyawan mali za ka ce kawai ya kauta ko kuma kawai mutum zai ji wani dum haka kama yi irin ɗauke wutan nan kuma sai can ya diga gari ka kaddara mala'ika ya tiribu na wutu hagu wa adibarahu da kuma duburansu ta baya duka ta gaba duka ta baya Allah kiya Allah kiya shehu ka duba mala'ikun abin nan da suka zo wajen annabi mala'ikun annabi lotsi ne ko kaga da suka zo su da suka kaga fuskar shafiya ta ba a ganin ido ba a hanci ba alama malaika ai duk a tarihi da ake gaya mana ka san malaika babbar halitta ce to mala'ikun yanayin da za su zo wa waɗanda suke kafirai ke da waɗanda suka kasance sun tafiyar da rayuwarsu ma akan tafarkin da addini ya dora mutane ولهذا قال dan haka ne Allah ta'ala ce wal mala'ikatu basitu aydihim ay bi dharbi lahum ta hanyar dukan su kaga wannan ayar walau tara id yatawaffa alladhina kafaru mala'ikatu yadribuna wujuhahum shine can aka gaya maka wal mala'ikatu basitu aydihim ay basitu aydihim bi dharb duka lahum gasu hatta takhruj hatta takhruj anfusuhum ko hatta takhruj anfusuhum min ajsadihim hatta takhruja anfusuhum shine ne har zuwa lokacin da anfusuhum rawukan su za su fita min ajsadihim daga cikin su suna cikin wannan irin azaba walihada yaqulu lahu yaqulu lahu dan haka ne mala'iku za su ce da su akhriju anfusakum ana daka musu tsawa ana akhriju anfusakum wannan shi ma wani wani babban tashin hankali ne ya mutum zai iya zaro kansa da kansa ga azabar kuma kawai an sa mutum a gaba ana cewa kamar waɗanda suke kwaikwayon halittar Allah ne da Allah ta'ala ya ce ranar tashin kiyama za a ce ku raya abin da kuka halitta ko ba za su iya ba to nan ma za a ce akhriju anfusakum ku fito da ran naku ku zaro shi da kanku ku bi ko mana akhriju anfusakum wa dhalik anna al-kafira idha hutudin basharatu al-mala'ikatu bil 'adab wannan bayanin din yana nuna cewa kafiri idan ya zo mutuwa mala'iku suna yi masa albishir bil azab da azaba wannakal da narko walaklal da mari maruruwa والظلاسل da sarƙoƙi wal jahim suna musu albushir da wutar jahim wal hamim da tafasasshen ruwan zafi wa ghadabul qahhar al azim ga kuma fushin ubangiji wanda yake al qahhar wanda ya fi kowa karfi ya rinjaye kowa al azim kuma mai girma kaga kenan bala'i kan bala'i musifa kan musifa ga dukan mala'iku ga kuma maganganun da ake faɗa masu ƙara tayar da hankali ne ana musu albishir ɗin azaba wannaka da narko wal aglal da mari mari maruruwa wal salasil da sarkoki wal jahim da wutar jahim wal hamim da ruwan zafi tafasashe wa gadabi al kahar al azim fatafarraqa ruhuhu fi jasad nan ne fara ram kafiri zai dinga rabuwa da jikinsa wata asi tana sabawa tana ki ita ran wata abal khuruj tana kin fita fatadribuhumul malaika fatadribuhumul malaika malaiku su kuma suna ƙara dukan su hatta takhruja arwahuhum har zuwa lokacin da rawukan su za su fita min ajsadihim daga cikin su qalina lahum suna cewa da su akhriju anfusakum ku fito da ran nan naku ran ku ya fito ya bar jikin ku al-yawma tujzauna 'adhabal hun a yau ne za a saka muku da azabar wulakanci bima kuntum taquluna 'ala Allah saboda abin da kuka kasance kuna fadi akan Allah ghairal haqqi ba bisa gaskiya ba ay kuntum tuhanun ghayat al-ihana ay ma'ana ku kuntum kun kasance tuhanun za a wulakanta ku ghayat al-ihana karshen wulakantarwa kama kuntum tukadzibun ko kama kuntum takdibuna ala Allah kaman yanda kuka kasance kuna yi wa Allah ƙarya wa tastakbiruna an ittiba'i ayatihi kuma kuna yin girman kai game da kin bin ayoyin Allah madaukakin sarki walin qiyadi li rusulihi da kuma miƙa wuya da jawuwa ga manzannin Allah alaihi wassalatu wassalam thumma yubashsharun sannan kuma za a sake musu albushir bil azab da azaba al yawma tujzauna azabal jahannam وقال تعالى وبنجي تعالى يجي يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا يوم يرون الملائكة راند كافري ذاتك أين وتو ملائكو لا بشرى يومئذ للمجرمين باب فرنتكي باب وانا النشوى babu wani albushir a wannan ranar da mujirmina ga mujirmai duk wanda ya kasance mujirmi ne a wannan ranar da mala'ikan mala'ikun karɓar rai za su wajensa to la bushira yau mai kaga wannan yau mai idin ranar karɓar rai ba ranar tashin alkiyama ake magana duk malai yana kawo ayoyin da suke da alaka da lokacin da mala'iku suka zo karɓar rai dan haka la bushira yau mai idin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahdura wa ya ƙuluna kalmar wa ya ƙuluna tana koma kanwa kan mala'iku ko kansu almujirimun da haka wasu suka ce suna tana komawa kansu mala'iku din mala'iku ne ya ƙuluna suke ce hijiran mahadura ma'ana hijiran haramun muharramun alaiku wani jin daɗi wani farin ciki wata ni'ima wani albishin da zai faranta muku rai haramun ne abin haramtawa kan ba za ku same shi shine waya kulu na hijirin mahdura shine ma da yace ai haramun muharramun alaikum kamar yadda ibnu kathir ma haka ya fasara in ka koma cikin tafsiran da a maganganun da ibnu kathir ya kawo na ainihin as-salaf game da fasarar hijirin mahdura ai haramun alaikum haramun muharramun alaikum dukhul al-janna ma'ana haramun ne abun haramtawa ne gare ku shiga aljanna tun wajen karɓar rai ana yi wa mutum ana sanar da shi ana gaya masa cewa haramun ne ya shiga aljanna wa yaqulu na hijran mahdura wa fil hadith al bara at-tawil ya zo cikin hadithin bara bin azib at-tawil dogon hadithi sai ka mana shi a can gaba gaba kidansa hadithin da imam ahmad ya ruwaito قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal abdal kafir haqiqa bawa kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan yayi ban kwana da duniya yayi wa duniya bye bye zai tafi wa iqbalin min al-akhirah lokacin da kuma zai fuskanci lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun wasu mala'iku za su sauko gare shi daga sama sudul wujuh masu bakaken fuskoki ma'ahumul musuh suna dauke da al-musuh al-musuhu al-kisa'u min ash-sha'r wato mayafi ne wanda aka yi shi da gashi can kaga sun an ce za su zo wa mumini da farin alawayo da kafani mai kamshi mai kaza mai kaza a can baya mun karanta kamar yadda mun zo karanta hadisin gaba kidan za ka ji yanayin siffar da suka zo wa mumini ta bambanta da yadda suka zo wa wanda ba mumini ba da haka wanda ba mumini ba ga irin yadda za su zo masa suna ɗauke da almusuh almusuhu shine alkisa'u min ash-sha'r wato mayafi ko tufafi wanda an saka shi ne an yi shi da gashi gashin dabbobi fayajlisuna minhu madd al-basar za su zauna a wajen wannan mutum da za a karɓi sa iya ganin sa kun ba ku gani amma shi kadai yake gani kawai iya duk inda yake kallo dama da hagu ta ko ina mala'iku ne riras ga sunan sun zo Allah ta'ala ya aiko su tawaga ta mala'iku a karkashin jagorancin malakul maut a zo a zararar su ga irin siffar su ga yanda za su zo masa ga yanda maganar su za ta kasance tsakaninsu ga duka da naushin tsakaninsu da shi kuma ga su masu yawa yana kallo maddan basar iya ganinsa wannan yana nuna maka faɗan adam yana cikin haɗari mai girma za su zo su zauna in mai ya jihu malakul maut sannan shi shugaban nasu malakul maut kuskure ne ka ce mai azara'il ba sunansa azara'ilu da za ga wannan ya shahara yawanci za ga an zo har a makarantu yadda ake koya mutane mala'iku guda goma za ka ji an ce a wato azra'il wannan azra'il isra'iliyat babu wani nafsi da ya tabbata hasali ma an kana ka mu'amalanci alqur'ani za ka ji sunansa malakul maut qul innal malakal maut alladhi wukila bikum abi da haka mala'ikan mutuwa sunansa in ka tashi kawai sai kai maka ce malakul maut an bayyanta ba zara'in babu wani dalili da ya tabbatar da cewa sunansa zara'in da haka ya ji ku malakul maut shi wanda ake kira malakul maut zai zo hatta ya ji nisa inda rasi ya zo yana ta wucewa ga mala'ikun shi mamaci na kallo iya ganinsa ga kuma irin siffar da suka zo da ita siffa ce wadda take ba mai kyan gani ba haka suka zo ko kuma ga shi ainihin jagoransu ya zo zai zo ya jini su inda ra'asi daidai wajen kan wannan wanda za a karɓi ransa zai zo fa yaqul malakul maut zai ce ayyatuha an-nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab ya ce wannan rai al-khabitha mummuna mai mugun hali mai muguwar aƙida ukuruti ila sakadin min Allah ki fita ki taho ki tafi zuwa ga fushin Allah wa gazabi shi ma fushi ne na Allah madaukakin sarki qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fatafarraqa fi jasadi sai ran ya dinga rabuwa a cikin cikinsa daga inda ran yake za a zai fara rabuwa da inda yake saboda wannan daka matsawa da aka yi ana bashi umarni ya fita فينتزعها كما ينتزع الصفوت من الصوف المبلول ذات دنگا فزغران ذات دنگا جرن da karfi suna fuskarsa kama yantazi'u as-safut kaman yanda ka san as-safut as-safut shine tsinken tsire amma na karfe an fahimta domin tsinken da ake sassoka nama a jikinsa a gasa shi ne al-safut amma shi kuma ba irin na tsinke wannan da ake abin nan na karfe ne shi al-safut an fahimta to da wannan za su dinga fuskarar kama yanzu al-safut kamar yadda ka ga wannan karfan wato abin nan gasa nama din wato yanta zai al-safudu minas sofi idan ya shiga cikin gashi kuma gashin al-muballar al-mablul gashin dabba wanda yake a jike kuma a ce a tsefe gashin wannan dabbar wanda aka jika shi da wannan asafon din irin yanayin yadda za su dinga fuskar ranki su ne wannan zai a jiharta Allah ke Allah ya tsare qala ta'ala ubangiji ta'ala yace rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin to anan ne sai Allah yace rubama da yawa alladhina kafaru waɗanda suka yi kafirci a nan duniya yawaddu za ka ga kafiri yana buri ko suna burin law kanu muslimin ina ma sun kasance musulmi ina ma tun a karan farko da aka yi musu kallon musulunci sun karba rubama ya waddu alladhina kafaru da yawa waɗanda suka kafirta za su yi burin law kanu muslimin al-aya fi suratul hajj al-aya fi akhbarin anhu annahum sayandamun ala ma kanu fihi min al-kufr wannan aya tana bada labari game da kafirai annahum cewa su sayandamun za su yi nadama za su yi da na sani alama kano fi a bisa abin da suka kasance suna aikatawa a wannan duniyar minal kufur na kafirci wa yatamannau kuma za su dinga buri law kano fi duniya ma'al musulmi da ina ma sun zama tare da musulmi a duniya to haka ma fa wanda yayi aiki amalul ghairu salih wanda yayi mummunan aiki gashi musulmi ne ya zamanto ya tafiyar da rayuwarsa wajen saba wa Allah madaukakin sarki ya tafiyar da rayuwarsa wajen kangare wa dokokin Allah shi ma sai ya yi burin ina ma yana tare da salihan bayi mutanen kirki wa ya tamannauna laukano fi duniya ma'al musulmi za su dinga buri laukano fi duniya ma'al musulmi ina ma sun kasance a duniya tare da musulmi wa qil innal murad an kull kafirin yawaddu inda ihtidarihi an law kana mu'minan wani kaulin kuma suka ce abin nufi da wannan aya shi ne an na kulla kafir kowane kafiri ya wadda zai dinga buri inda htidari lokacin halartowar mala'ikun mutuwa lokacin zaren ransa allauka da mu'minan ina ma ya zama mumini lokacin zama mumini ya zama masa abin ban sha'awa domin irin ƙalubalen da ya gani ƙuruƙuru a gabansa ƙwada ta'ala ubangiji ta'ala ya ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله تعالى يتي الذين تتوفاهم الملائكة waɗannan da mala'iku za su karɓi rawukansu zalimi an fusihim suna masu zaluntar kawunansu sun lalatar da rayuwarsu ba bisa bin Allah maɗaukakin sarki ba sun gurbata rayuwarsu wajen bautar wani Allah maɗaukakin sarki sun tafiyar da rayuwarsu wajen bin tafarkin da ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam zalimi an fusim sun riga sun zalunci kawunansu to a lokacin da mala'iku za su so karɓar rawukansu fa alqawu salama za su jefa neman sulhu a lokacin fa'alka wasalam shi ne za su jefa neman sulhu ga mala'iku an fahimta a zaharu sam'a wa tsa'a walin kiyar a lokacin za su bayyana da wallahi za mu ci wallahi za mu yi da'a wallahi tallahi za mu yi inkiyar za mu miƙa wuya shi ne fa'alka wasalama a lokacin za su jefa sulhu za su ɗan wato za su yi tayin ko mala'iku za su yadda a yi sulhu a lokacin mala'iku suke jefa wannan neman sulhu ko za su yadda suna neman yanzu za su bayyanar da asam wa ta'a walin kiyat kuma za su ce makunna na amal min su al'adar suke nan kamar yadda Allah ta'ala ya ce za su ce wallahi rabbina makunna mushriki ga su sun shirka sun taba kan shirka amma suna rantsuwa da Allah ba su kasance mushrikai ba to kaga nan makunna na amal min su وكان الانسان اكثر شيء جدلا wai cewa mala'iku suke ga yanzu muna neman sulhu ma kunna na'mal ba mu kasance muna aikata min su'in wani mummunan aiki Allah ce bala haka ne kamar yadda kuka faɗa amma inna Allah ai shi Allah madaukakin sarki alimun matsani ne bima kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikata fadkhulu abawaba jahannam malaiku za su ce ku shiga ƙofofin jahannama khalidi na fiha kuna masu dawwama a cikinta falabisa mathwal mutakabbirin kuma tir da makoma ta masu girman kai aya ta biyar wa qala ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan bima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun wannan duk gaba da irin yanayin da kafirai da waɗanda suka tafiyar da rayuwarsu ba bisa dokokin Allah ba madaukakin sarki abubuwan da za su faru kenan lokacin da aka zo zarar ransu hatta idza jaa ahaduhumul maut Allah yace har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗaya daga cikin su qal zai ce rabbirji'un ya Allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan bima tarakt zan yi kyakkyawan aiki watakila in na koma zan kyautata ayyuka zan yi kyawawan ayyuka bima taraktu cikin dan abin da na bari abin da na rage Allah ya ce kalla aha innaha kalimatun wannan wani zance ne huwa qailuha yake fada kaga magana ce kawai wannan zance ne huwa qailuha yake fada ba wanda yake mai amfani ba zance ne da an wuce gurin zance ne marar fa'ida Allah ta'ala ya ce wa min wara'ihim kuma a gaba gare su barzakhun akwai wani shamaki wanda zai nan sun bar duniya kuma ba su isa lahira ba shine barzakh akwai wani shamaki tsakaninsu shi yasa ake kiranta hayatul barzakhiyya saboda rayuwa ce wanda mutum zai zauna a wani zango nan da yake kowa ya daina garin ya mutu karka ɗauka kuma ya tafi lahira a akwai wani ɗan zango da za a ajiye mutum ɗan wani lokaci kafin kuma ranar tashin alkiyama a tashe shi Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ko da an dawo da su duniyan walau rudu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun haka Allah ta'ala ce walau rudu ko da an dawo da su ne hali baya fasa halinsa walau rudu la'adu Allah ya ce da sun koma limanuhu anhu ga abin nan dai da aka hana su wa innahum lakadibun Allah ya ce ya san su makaryata ne sai lokacin da abubuwa zai wallahi tallahi wallahi zan daga wannan ba zan sake maka da sai ka kuma mutum aka sake shi ya sake ko shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa min wara'ihim a gaba gare su barzakhun akwai wani barzakh wani shamaki wanda ya tsare su nan an daina ganin su kuma can ma ba za su dinga ganin me yake can ba ila yawmi ba'athun azwa ranar da za a ainihin wato za a tashi mutane ranar tashin alkiyama kenan وهم وهم لا يكفون عن طلب الرجعة سوف بذات تبا وداتوا بغا barin neman dawowa gani suke dai su ci gaba da nacin neman kamar za a bari za a ba da damar su sake dawowa fayyadlubunaha dan haka zaka ga suna neman wannan a dawo da su din fi kulli waqtin wa fi kulli hin a kowane lokaci zaka suna can neman sulhu suna neman mala'iku su ba su wata dama ta a sake dawowa duniya domin su gyara kurakuran da suka riga suka aikata to kaga wannan yana nuna maka in ka riga lokacin da ya riski mutum fa ba da an riga an tafi abinda mutum ya riga ya gabatar shi zai je ta wannan yana nuna da yana wajibi mu sani shi ne hikimar karanta irin waɗanda littattafai don mu san ina muke ina muka dosa me muka zo yi nan me ya kamata mi me ya kamata mu ba wa mahimmanci mu ba wa priority a rayuwarmu saboda wannan lokacin yana nan zuwa yana nan zuwa gare ni ɗan uwa yana nan zuwa gare ka yana nan zuwa ga kowa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mala'ikun rahama mala'ikun nan bidul wujuh bidu siyam su zamanto su za su ziyarce mu lokacin da za mu wannan duniya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kuma Allah ta'ala ya yafe mana a kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu